والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha hudu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na hudu a wannan sura mai albarka suratul zumar za mu tashi darasi na biyar aya ta arba'in da shida muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah arba'in da da uku to arba'in ba ya ta arba'in da uku bismillah haka ne
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم
Allah madaukakin sarki yace anuka qadu min dunillahi shufa'a shin ko sirriki ko ba bayan Allah madaukakin sarki a matsayin matida kun kene da su awala kanu la yamlikuna shay'an ko da sun kasance ba sa mallakar komai su waɗannan ababen da kuka rika na gumaka a matsayin masu ceto wala ya'qiluna kuma ba za su hankalta ba ba su da hankali qul lillahi shafa'atu jami'a kene da su gaba ɗaya ceto na Allah ne duka ceto na Allah ne lahu mulku samawati wal ardh mulkin samai da kasai gaba ɗayan sa shi ma na Allah ne thumma ilayhi turja'un sannan kuma gare shi kowa zai koma akwai ranar da yara ta gidan kanwa inna rabbaka labil mirsad to sai ce ya qulu ta'ala zamman lil mushrikeena fi ittikhadihim shufa'a min dunillah Allah madaukakin sarki yana zargin mushrikai dangane da wato wasu da suka yi koma bayan Allah a matsayin masu ceton su wahumul asnam wal andasu ne gumaka da kishiyoyin da suka yi wa Allah allati takabuha min tilqa'i anfusihim wanda suka rike su akan kawo kansu kawai bila dalilin wala burhan ba wani dalili ba hujja ala dalika akan haka wa hiya la tamliku shay'an min al-amri gumakan da suka rike ba ta mallakar komai dangane da al'amura ba ku ganin wannan ruwan da ake sai da wannan ruwan da yake faruwa na ambaliya kusan ka iya cewa duk duniya ne daga dama a India da ana yi satin da yake ko satiri za ku cikar da gani sai mutum ya tsakko Allah sa ya rungumo shi yana ceton ka wanda zai cece ka a lahira kuma yanzu shi take ceta kan ruwa ya tafi da shi ta magana da muke ta yi a baya duk yadda mutum ya kai da gojewa a boko in dai bai san Allah ba jahili ne yanzu wanda jahilci wanda kake kira Allah ya taimaka ma kuma shi kake taimaka ai daga kale shi kai ya tsiratar da kai amma babu wannan gaba dai haka ce kowa mata da maza kowa yana riko Allah sa yana fito riji kan ruwa ya tsinye Allah mun gode ma shi sa mafi girman ni'ima shine ni'imar musulunci dan wallahi tallahi in mutum ya tashi karkashin wato bayyana bautar wani abu da ba Allah ba ya shiga uku babbar tashin hankali ya to shine ma da yake gaya mana anan yake cewa kaga bal walaysa laha aqlun taqilu bi ababin da suke bautawa ba ba su da hankalin da suke hankalta komai da wala sam'a tasma'u bihi ba ji da suke ji da shi ba ta ji lokacin da ruwan ya ballo inda suna ji sai su da gudu sun gumakar wala basara tafsiru bihi ba su da idanun da suke gani bal ya jimadatin atwa ala yace ba ruwan nan zance kandararin abubuwa ne suna cikin mafi munin hali walaysa laha aqlun fi min al hayawani bi kathir eh kai fai ya jabar dabbobi da zuwa ruwan nan guba kan da ake bautawa domin dabba an ta ga ruwan za ta iya gudu har ya je ta da ita gwara dabbobi da wannan gumakan da suke bautawa sannan sai yake sun makala ya kul ya muhammad ya haula izza'ini fadi ya kai annabin Allah ga wayannan masu riya cewa annama takazuhu shufa'a cewa abin da suka rika a matsayin masu ceton su lahum inda Allah a gurin Allah akbiruhum anna shafa'a la tanfa'u inda Allah illa liman tabahu azina la ka gaya musu cewa ita shi fa ceto gaba ɗaya na Allah ne ba zai yi amfani ba sai wanda Allah ya bawo umarni ya yi to tunda wato mallakar ta Allah sai waye ya yi yanzu ko da a cikin bayan Allah ko mala'iku ya ce ka je ka shuka tsiyar ka zan cece ka babu me ce kan sai ya ce ka yi cekan hatta annabawa man dallabi ya kuma wa indahu illa bi idnihi har annabawa ballantana wani malami ko wani babban amshakin sai malami ya ce ka je ka shuka tsiyar ka yana da babban rigar da zai zuba ka ya da ne kan ya ga marka ba wanda zai yi ceto sai Allah madaukakin sarki ya ba shi izini to kaga ashe ba wanda yake a duniya ya kalle ke ce je kai abunka ni ranar alkiyama zan cece ka ba wani ne waye ga ma ba akwai ne riga alkiyama da wani zai ce ma zai je ajiyar riga mutum dubu saba'in zai zuwa a ciki wannan tatsuniya ce ma anzalallahu bi hadin sunna kuma za ga ga irin da gaban da har a kunne ana siyarwa karamomin wani wanda zai yi ceto ranar alkiyama wannan kuskure ne annabawa ma sai Allah ya ba su izini cewa sai kiwa ne sannan Allah madaukakin sarki ba sannan annabi ya cece ka shi za a ga wanda suka fahimci karatu suna cewa Allah ka sa muna cikin ceton annaba ne salatu wasalam haka ake cewa yawwa Allah madaukakin sarki haka mutum kai tsaye baya dingala wa mala'iku ko annabawa domin wanda zai bada izinin Allah ne to shine Allah madaukakin sarki yace lahu mulku samawati wal ardi wato mulkin samai da kasai gaba ɗaya na Allah ne thumma ilayhi turja'un sannan kowa gare shi zai koma sai Allah yace
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ نعم وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Allah yake wai za su kira Allah wa'ada da an ambaci Allah shi kadai su waɗannan waɗanda suke mushrikai in dai aka ambaci Allah shi kadai aka ce kul wallahu ahad ko abin da ya kama da wannan in kuma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah zukatan waɗanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba sai su shiga takura ran ya baci innahu kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna wa yaquluna inna la tariku alihatina haka za su rika litairin majnun saboda haka da zara an ce la ilaha illa allah yastakbiruna sai su girman kai to nan kuma Allah yake wa idza dhikra allah wa aka ambaci Allah wahdahu shi kadai tilo isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai zukatan waɗanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba sai su takura su shiga kunci ran su ya bashi wa idza dhikra alladina min dunihi amma da an ambaci wanda yake koma bayan sa kuma gumaka da wasu wato abubuwan daban da ake bautawa idahum yastabuna sai kaga suna farin ciki suna walwala haka mujirkai suke wanda yake so ayi wa Allah kishiya in ka ambaci wani Allah sai ya yana walwala amma kace Allah kadai za a bauta wa kiran sai ba sai Allah yake قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون Allah yake qul illahumma kene da su Allahumma ya Allah kenan ya ubangiji wato ita wannan dama din da kaga Allahumma asalin da ya Allah ne amma ba a cewa wato ya Allahumma in dai ba darura shiriya ba in darura ce ta waka wato wannan daban amma a ka'ida ba a hada wato harfin nida guda biyu domin Allahumma ya Allahu ki asali ya ubangiji duk inda wanda yake Allahumma kaza to yana cewa ya ubangiji to sai ke kul Allahumma kire da shi ya ubangiji fa'iras samawati makajin sammai da kasai alimul gaibi wanda yake sanar da duk abin da yake koyi wa shahadati da wanda yake sarari ina alimul gaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadi kai ne za ka yi hukunci tsakanin bayin ka fi ma kanu fi yaftalibun shi abin da suka kasance suna sabani a kanka mali yake yaqulu ta'ala ba'da ma zikira ko ma zikira anil mushrikin ko ko ba'da ma zakara anil mushrikin ba'da ma zikira anil mushrikin ma zikira bayan an ambaci abin da za a ambata akan mushrikai min al mazammati daga zargi akan su fi hubbihim shirka dangane da yadda suke son shirka to shine Allah yake wannan qul allahumma fadir as-samawati wal ardi alimul ghaibi wa shahada ai udu anta anta allah wa'ada kai dai ambaci Allah shi kadai kawai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya alladhi khalaqa as-samawati wal ardi wa bid'a wa qaddaraha wanda ya halitta sammai da kasai kuma ya kaje ta ai da alaha ala ghairi misali ya sanya ta alimul ghaibi wa shahada ai asiru wal alaniya maliki ai fi duniya wa duniya su tafsilu bainahum da sannan Allah madaukakin sarki zai bambance tsakanin su yawma ma'adi wa nusuri imran da za su koma gurin Allah madaukakin sarki kuma da ran da za a tashi su wa qiyami min quruburi da ran da za su tashi daga kaburburan Imam Muslim yana da ruwaya daga Abu Salama Ibn Abdurrahman yana cewa wata rana ya tambayi na Aisha Allah ya kara masa yadda bi ayyi shay'in kana rasulullahi yaftatihu salatahu idza qama min al-layl dane annabi yake bude sallarsa idan ya tashi sallar dare dane yake budewa kana take kana idza qama min al-layl iftata salatahu idan ya tashi da dare zai yi sallah wato addu'a da istifta din sai yana cewa Allahumma rabb jibril wa mika'ila wa israfil fadir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa shahada anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yaktalifun idini li maqtilifa fihi min al-haqq bi idnik innaka tahdi man tashaa'u ila siratin mustaqim wannan ita ce du'a da take tayi da annabi yake bude sallah da ita idan ya tashi da dare ko kuma ɗaya daga cikin cewa Allahumma rabba jibril ya ubangiji jibril wa mika'il da kuma mika'il wa israfil da israfil kada shugaban mala'iku da kuma wato mika'il mala'ikan ne da yake kula ruwan sama wa israfil da malaikan da yake kula da tahuko fatir samawati wal ardi shine ya kaji tambayi da kasai alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin wato abin da yake koyi da abin da yake sarari anta tahkumu baina ibadika kai za ka hukunci tsakanin bayin ka fi ma kanu fi yakali zuciya wannan ta kasance suna zabani akan ta idini li maqtalifa fi min al-asr bi idnik ya ubangiji ta kiriyar da ni dangane da abin da aka yi sabani a kansa da izininka innaka tahdiman tashawu ila siratin mustaqim lalle kai kake shiryar da wanda kaga dama zuwa ga hanya wadda take mai tsakiya to wannan wato hadisin Imam Muslim ya rawaito Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma yana da ruwaya daga Abu Abdurrahman inda yake cewa wato akhraj lana Abdullah ibn Amr kirkasa wata rana Abdullah ibn Amr dan ya fito mana da wata takarda sai ke cewa annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana koyar da mu yana cewa Allahumma fadir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa shahada anta rabb kulli shay'in wa ilaha kulli shay ashhadu an la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wal malaikatu yashhadun a'udhu bika min ash-shaytani wa shirki wa a'udhu bika an aqtariba ala nafsi isman aw ajruhu ila muslim ya fito da wannan takardar yace annabi ya kasance yana karanta wato wannan sannan akwai ta ruwaya daban da Abu Rashid al-Ubrani yake cewa ya ji gurin Abdullahi dan Amr dan As sai yake cewa da shi hadithna ma ta bin kan Rasulullah ko yadda mu abin da kaji daga Annabi alaihi salatu wasalam sai giro ta takarda sai wurgo mata ita sai ce haza ma ka tabari Rasulullah wannan shi ne abin da Annabi ya rubuta mu yace ina duba cikin takardar sai naga an sa Anna Abubakar ne Siddiq kala ya Rasulullah allimni cewa sai na Abubakar ne yace ya Rasulullah ka koyar da ni sai yace ba aqulu idza asbatu wa idza amsaytu koyar da ni abin da zan rika faɗa idan na wayi gari da kuma na kai yammaci shine azkaru saba wal masa sai annabi yace da ya Abubakar ya kai abubakar kulin lawon mafaɗin samawati wal ard alim al gaibi wa shahada la ilaha illa an رب كل شيء ومليكا أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي أو أقترب على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم wannan duk da yin azkaru sabahi ya san akwai ta azkaru sabahi wal masa abinda kake cewa annabi ya ce Allahumma fa'ira samawati wal ard ya ubangiji kai ne wanda ka kaji sammai da kasai alimul gaibi wa shahada masanin koye da dini la ilaha illa anta ba wanda ya cancanta a bauta wa sai kai rabba kulli shay'in wa malikahu kai ne ubangijin kowane abu wa malikahu kuma kai ka mallake shi a'udhu bika min sharri nafsi ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga sharrin kaina domin kowa yana da sharri akan kansa wa sharri shaytani da kuma sharrin shaytan wa shirkihi da shirkarsa aw abtaribu ala nafsi su'an ko in janyo wa kaina wani abun muni da akwai abin da zai faru da kai kai ma ka san sai ka janyo wa kanka aw ajrahu ila muslim ko in jaza wani in kana wannan addu'a shine za ga wani ba zai zo haka kawai abin da ake cewa azal haka kawai yanzu a zuwa kama wani a yanki da nazir ko ya zo ya nuna ka kaga karshen azali ko za ka fita sai ka jawo ya wala ko haka kawai wani ya yi ma shari kawai a zo ana neman wata yarinya an mata an yi lalata an yi mata fyaɗe ka nuna ka azal kenan lafiyar ta lau ba kai komai ba amma kafin ka fita sai ka ɗanɗana dan kana neman sai daga cikin matsaloli a a wato a wannan Najeriya da in mutum ya fada kafin ya fita duk gaskiyarsa ya dan kana kudar sa irin wayannan ne boko haram ya dai um kidinajin ire-iren su wallahi ko za ka fita duk gaskiyarsa ga a doyin ga gaskiyar amma dai ka dan kana kudar sa haka za a yawa to ka go irin wannan ka go yarinya da aka sa hotel ta tafi Saudiya kaga shi ma irin wayannan adorin suna da amfani sai Allah ya kiyaye ka kawai ka tafi kun shiga ka tafi awajin bi kawo da wani ina ya canja ma ka ta domin su suke odar da wahala ka ga musulmi hausan fulani yana irin wannan harkar su ne to kaga addu'o'i suna da fadiya kullum sirka jami ba kamar abinci yadda mun baka ta abinci ba kana jin cewa sai ka biya to haka addu'o'in azkaru sabahi za su zama ma wal mata sai Allah ya kiyaye ka duk abin da zai zo sai ya zo da sauki akwai abubuwan da za su faru da kai da in babu addu'a ba ma za a ji turiyar ka ba ba za a ji turiyar ka ba mun yi primary da wani bawan Allah yana nan da ransa ba ni gunsu ina ji tun muna primary din nan ba mu sani ba har muka girba ya aure bai san babansa ba yana karami a kama babansa a irin wannan matsalolin a Saudiya daga baya muna ji cewa bayan muna ji cewa wai ari ya ba su akan misali kaga wannan yana dalili gaskiya ne ba gaskiya bane wallahi alim to kullun arzaru sabai wal mata zaman ma abinci yadda in ba kai baka rika jin ba dadi kamar yadda wani yanzu ban bai irin network ya dauke gaba ɗaya wani zai koma mara lafiya ko ba ka bane wata kila ko da ayyuka alkhairi yake yi da su maybe business din zane da waye ko banda ma ba su kallaka ne na banza to duka kowa za ka yi lokacin da ya dauki ɗan awoyin nan za ka ga mutane kamar zaman makoki kowa ya shiga wani yanayi to haka ya kamata a zikaru ta bayi wani masa su zaman ba da rakon tiya ba ta ba wani masa rakon tiya ba ko in ba ka yi duk wani karamin boka ko wanda yi wanda ya fara yau ba zai iya cin ba domin kana kwanciya kamar rogo ka tashi kamar kankani da yayi ya dan da yayi da ya rauka yayi da ya shi da yayi ya ji kira su da kaji bara sai su je ki ma illa amma idan kana yin addu'o'in sa baka yi yin maka je kwanciya wacce kai to Allah zai tsare ka sai baka malaiku su ma su yi gane ka saboda haka yana da muhimmanci addu'o'in Annabi alaihi salatu wasalam wanda ya san galtsin su ba zai wasa da su ba wanda ya san hisin muslim da kyau to za ka baya wasa da shi ba ka shiga ɗakin sa ko gauro ne ka rasa izinin musulun amma duk matashin da ka shiga ɗakin sa ka rasa qur'ani ka rasa izinin musulun to kai maka bara hudu gawa ce mai tafiya wallahi ƙwarai kuwa gawa ne tafiya ba izinin musulun ba qur'ani ai arba'u takbiratin kabbara hudu gawa ce mai tafiya wanda yake so zauna lafiya kamata ya ce gefen fulan kadin nan da ba ka karkade shi akwai da bargonka akwai wayannan biyu amma da ta shiga ɗakin matashi sai ga shimfiɗa sai a shimfiɗa da kuma caja a gefen fulansa caja ba ba ƙarshen musulun ba ƙur'ani kawai caja ce wata yau kan yi da dafawa ba su yi saboda ɗauke wuta daga caja sai fawa ba to wallahi gawa ce mai tafiya in dai a haka kake ta shiga wuta to kun ji da yadda annabi yake koyar da babban masoyinsa sai na Abubakar cewa ga addu'o'in da zai ya kamata a kiyaye يلا يجي
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وانين وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah madaukakin sarki yace walau annal ladina zalamu ma fil ardi jami'an da a ce duk abin da yake ban kasar nan na alati da kudi da kayan marmari da komai na azalimai ne gaba daya komai nasu ne wa mithluhu ma'ahu ba ma iya wannan ba a ƙara lunko irin sa a basu Allah yake lafta raudi da dai sun ne miki fanki kansu da shi ranar alkiyama sai gaba ɗaya za su bayar ba iya na duniya ba a'a linkin ba linki da za su bada shi lafta raudi da za su fanki kansu da shi min zuwa ila azabi yawm alkiyama saboda munin azaba ranar alkiyama wanda za a yi shi za muke fada musulmin da kaji yana cewa da kunyar duniya gwara ta lahira bai san Allah ba wallahi bai san cewa kullum annabi alaihi salatu wasalam da kansa wani yazo kwanciya zai ce Allahumma kini azabaka yawma yab'athu ibadak ya ubangiji ka tsare ni daga wato azabar karanin da zaka tashi bayan ka amma shi wai sai yake da kunyar duniya gwara ta lahira yace yace wadalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu abin da ba su taba tsammani ba badalahu ya bayyana a gare su min Allah daga Allah abin da ba sa tsammani ya bayyana a gare su na azaba malam ya kunu ya kasibun irin abin da ba taba tsammanin sa ba sai ce wadalahu sayyi'ati ma kasabu sannan mafi muna abin da suka tsoronta ya bayyana a gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastajirun abin da suka kasance suna injili da shi yanzu shine zai zo ya lullube su da shi za a yi musu azaba Allah ya kiyaye sai Allah ya kiyaye فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah madaukakin sarki yake fa idza massal insana dhuru ai fa idza massa dhuru lil insana idan wata cuta ta shafi dan adam domin al-insan din listigrafin jins alif da lamun din jinsin dan adam ake nufi da ita gaba daya da zaran mutum ya shiga matsala Allah yake da ana sai ka je na kiran mu mun ja ba da wannan misalin sai ka je na kiran wayo Allah na in baka ga wannan kalmar ba ka je wanda yake malaria yau kwana uku a kwanti ba inda yake ko ka tafi asibiti juriya za ka ga wannan karara mutum Allah sa kadai yake kira cewa wayyo Allah na Allah ba na ku bane kowa na da shi kadai Allah yake to za su rika kira mu sun ba kawai mu sun mai zaka wallahu ni'ama ni'matan minna amma da zaran mun maka ta goma shi da ni'ima da gare mu Allah yake kana sai ka ji yana cewa inna ma utitu wa ala ilmi ai wannan abin da kaga Allah ya bar ta wannan dijajin ne turanci za a yi na cancanta ai mu haka na fito ne daga rich family cewa ji sa ka gana samu kaza saboda yana ganin kawai ai dole ba su ai musu kaza saboda daga family kaza ya fito haka Allah yake dabi'a ta adam Allah yake bari ya fitna bari wannan zance wannan abin da aka yi wa jarrabawa shi ne fitna don fitna tana zuwa da ma'anoni da yawa tana zuwa da ma'anar shirka tana zuwa da ma'anar azaba tana zuwa da ma'anar jarrabawa kamar yadda muka faɗa a nan zuku fitnatakum kaga nan ku arzuku azabaku ku ɗanɗana azabaku to kaga anan kuma abin da ake nufi fitnatu ana nufin wato jaraba wala kad fatanna allazina min qablihim wala ya'lamanna allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin wannan shine wato fitna din sannan za a zuwa da ma'anar shirka kamar yadda ya zuwa suratul baqara to sai Allah madaukakin sarki yace walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafiya yawan su ba san haka ba na'am wajo ya yi aiki kenan wai yace irin masu cewa wanda za ka yana wayo Allah na da an kawo magani kuma bayan ya miƙe zai zo shi ai maganin nan da gaban ai yayi ba daidai bane wato magani ai magani sababi ne waye musabbidul asbab yawa ai Allah ne saboda haka ba daidai bane gaskiya ba daidai bane shi ga wanda ya koshi da tauhidi ko zaka akwai kalmomin da kauce muke yi in dai tauhidi ka koshi da shi kuma tauhidi bayan Allah wallahi shi yake sa mutum ya zauna lafiya shi ne za ga ba za ka zama hamshakin mai kuɗi makaryatan malami su cika ma gida ba ba za su cika ma gida domin kawai gefe za su koma su rikai ba wasu maganganu cewa ai wani fuka ne shi tauri ne sai ka yadda taurin ne domin za su kai ka tubaru sai ka ji ana tauri ne ai haka ya kamata taurin da ya kamata ka zama kawai wasu mashi wani jajaja kafiji boko wallahi addinin ba kafiji bane ko shi ne ya rika biya ga yanzu yace ba ra azabar karka fita kuma ba zai fita ba akwai mutum da ake gaya muku yanzu yana amshakin dan boko ya kai wani matsayi a boko amma kun san cewa idan wani jajajen malamin zai ce kare fita yau karewa ya hana cin abincin matansa gaba daya baya ci wallahi yanzu da wannan dai ai shi ne illiteracy da kuke faɗa jahilul murakkab don bai san Allah ba abincin gidansa ba za ka ce ba saboda wani boka ya gaya ba baya gaba ɗaya ne da zuwa wallahi baya san abincin sa ina amfani da bai yi amfani ba me bambancin sa da wajen da ta ɗauko Allah ta a Indiya ana ruwa me bambancin su domin shi ma bai yarda da Allah ba saboda haka wannan abubuwan ne kamata mu kiyaye sabu wasu suka yi musu baro Allah ya baka dukiya a duniya amma fa ana jiye ma tsoron ko raban ka na lahira a gaba ka domin ba kai da Allah ba domin Allah ya gaya mana akwai da raban ka na lahira suke ci a duniya Allah ya kiyaye to wannan shine kaga da zarar wato an ba su wannan zai ce bani da fitna to Allah yake jarrabawa ce walakin aktharuhum la ya'lamun to wato mafiya yawan su ba san haka ba sai Allah yake ni قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون الله مدوكين sarki yace kai kala alladina min qablihim hakika wadanda suke kafin su ma sun faɗi irin wannan kalma na cewa inna ma utitu ala ilmin indi cewa ba ma agna anhum ma kanu yaksibun amma wanda suka kasance suna tsoro ta bi wadatar da su komai ba Allah ya gaya mana waye ya faɗi irin wannan kalmar Karuna aka ce aka ce in kana lahu qaumu la tafra inna la la yuhibbul farihin mutanen suka ce ni a a ranka ya dade alaji Karuna ka daina alfahari Allah baya san masu alfahari amma sannan Allah ya dora wakil wakil bi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ولا تتبع ولا ولا تبذل الفساد في الأرض جيت إن الله لا يحب المفسدين ليش قال إنما أوتيته على علم عندي yace kai guda gada duk wannan wa'azin da aka yi wa suka ce da shi kada kai alfa'ari wanda jibi ma ataka Allahu daral akhirah abinda Allah ya baka din nan mukulli ne na lahira ka nemi lahira ne wala tanka nasibaka min ad-dunya amma kada ka manta rabanka a duniya yanzu dan Allah baka auna kaga a cikin layin ku ko a gidanku ba ku goma sha biyar ka fi kowa kuɗi me kai wa Allah ya baka kai ba na son faɗi wancan kalmar da za ka ji babawu yana cewa rawa kai wa Allah kalmar ba ce kyau ba bai kamata a jingina wa Allah don wasu suna cewa rawa kai wa Allah ya baka ba daidai bane a daidai bane Allah ba ya yi rawa ya me kai wa Allah na bajinta ya baka ko ɗaya ba abin da kai masa kawai zaɓen ne cikin iyawarsa a cikin layin ku gaba ɗaya ta fi kowa kuɗi me ka ba wa Allah ya baka babu a cikin dangin ku ana lissafa ka ba su kuɗin dangi shi ma zaɓe ne na Allah wataƙila ma za a zo bayan dangi sai a ce a unguwar gaba ɗaya yana cikin manyan masu kuɗi wani ma za ka ji ana lissafa shi a cikin garin gaba ɗaya jihar Allah ne ya ga dama ya baka to mukulli da ya baka na buɗe kofar lahira ka shiga aljanna in ka ga dama ka rike in ka ga dama ka wurga a teku Ini da yake wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin ka rike kyautatawa ihsani me yasa aka ce ihsani an fi san mutum da kyauta kafin a tambaye haka Allah yake so kun san cewa dukiyar da ka bayar kafin a tambaya ta fi lada wani ba Allah muna hira da shi yake cewa wani shi mabukaci ne yake cewa wani ba Allah ya kamata ka ku rika cewa cewa ka mutane shi yake ka tambaya ne an hana ka tsakani da Allah ai da ka duba yanayin ka san yanayin sai ka taimake shi ba zan ka tambaya domin akwai mutanen da la yasaluna nasa ilhafa ba sa tambaya kwata kwata kuma mabukata ne na taɓa ba ku labarin bawan Allah da ni yanzu ba na ganin sa da jijan da baya rukuni kirkin na san shi haka ba zai roke ka ba amma duk randa ka ganji yana tsince tsince zai je ya tsince ya yi tsinto kirari wani lokacin ya yi jara ya tattara tun a shekara goma sha baya da nazari idan ya tattara abin jara kuka ba shi naira ishirin to zai tattara gaba ɗaya da ya dawo za ka gan shi da kullum manja amma wallahi ko awa ne waje ku yana wannan gurin bari ka je ku ba kuna ba shi ajirin ko hamsin to ya tattare da cin gaba ɗaya na gurin amma za ga ya dawo da kullum manja ya tafi ya kai gida wani lokacin kuma haka zai ɗauka ba yayi nan ya je yau kiraran sai gawo irin wayannan mutanen idan ka ba wa mutumin da bai tambaya ba ya kula da ya kula da Allah ya fi son haka kuma ita ce kyautar da ake cewa kafiyar agunka ba bata sani ba ba bayan da dama agunka ba bata sani ba wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu ai abin da ake nufi da wannan shine ka dauka ka bayar dan Allah ko da dai rowa kai kallon safa daya biyu uku hudu biyar ashirin ka bayar ba ana nufin wannan hagu ba haka ake nufi ba wai hagunka ba za ta taba ba kai haka ba ka ake nufi ba ana nufin ka bayar ba tare da ka je kai ke riri ba dan Allah kawai kai shi ake nufi saboda haka ya kamata mu rika lura da irin wannan abubuwan wani lokacin ba wani zaka ga gida ne da shi makocin ka ne babban gida ne amma wallahi bai da komai domin kai a tunanin ka ai ka san yanzu yayi ritaya da yayi ritaya ke kansa nawa da ritaya kuma me yake yi yanzu kuma kai ka san a to ai wannan shekarun ba duk da daga 2000 wani abu ko 2000 kai ka san ba a bare kira su ba ka tunanin ya yake cin abinci kai kun san da yawa yanzu sai sun mutu da shekara ko ba ake ba a yanci kira su wani ko idan aka kawo to ana zuwa ɗayan biyu ne ko dai ka zuwa asibiti za a yi mar aiki domin wata cuta ta kama tsamar damuwa da depression da wannan kudin ko kuma yana jira wasu ƴaƴanka guda biyu zai aure da su shikenan kudin to duk ko wa'annan tunanin na kan ba ba yi lokacin da aka yi corona sai da na taba gaya wasu da muke tsoron da su nake ba kwa tunanin a abokan yanzu mutum nawa ne suke lakkan ko kuma aka tafi yajin aiki mutum nawa ne suke lakkan cewa yanzu ba albashi waye taba tunanin cewa gidansa yanzu ya kamata a yi kaza duk wayannan abubuwan idan Allah ya ba zuciya zuwa ke ka fada da tunaninka ka taimaki mutane sai ga Allah yana ta baka kuma wallahi na rantsi da Allah duk mai bayarwa Allah baya hana shi ka je ka tambayi masu bayarwa ka ji na shi ne bayanin da kai mana ranar cewa wata ran ya bada dubu ɗaya aka ba shi dubu goma haka Allah yake idan kai manzon nabi yuqridullaha qardan hasana duk wanda ya ba Allah Allah da kansa cewa ya wanda zaka bayar sun mara shi zaka bai dan Allah ka duba iyawa ta Allah wai rance shi bai baka amma zai ce ba ni rance na wane mutum haka wane mutum ne zaba ku zaba ne zaba ku zaba sarki soja ya ce ya yi yakin da ya fara wanda ya taba ganin da yakin da ya fara ba ga gina a zaune eh ka ga mazan jiya kenan Allah ya kara lafiya saboda haka wayannan abubuwan jama'a suna da muhimmanci annabi alaihi salatu wasallam yana cewa Allahumma aadi munfiqan khalafan kullum mala'iku biyu ne suke sauka ma ne wa ma ne yawmi yusbiru ibadihi illa wa malakan yanzilan haka annabi babu wata rana da mutum zai wayi gari a wannan ranar ba sai mala'iku biyu sun sauko sai ɗaya daga cikin ya rika cewa Allahumma aati munfiqan khalafan ya ubangiji ka ba duk mai bayarwa Allah ka bayar maka kusa kuma mayarwar Allah shi ba ka bashi ɗaya ba ka ɗaya iyalinka daga goma ne zuwa sama saba'in ɗari bakwai zuwa ninkin bani wa yaqulul akhar sai malaikan kuma yana cewa Allahumma aati munfiqan khalafan ya ubangiji duk marwaci Allah ka hana shi da asara ya ci ba da dubu goma yana koma ya ga injin motarsa ya buga sai ya ci dubu ɗari biyu da abdul ko ba ka bane yana zuwa kuma tare da wata asara kala kala manya manyan asara amma wallahi wanda yake bayarwa Allah baya hana shi kun ga shi ba saboda a hannun ka wani zai ci abinci dalilin ka to ya zai hana ka bayan in ya hana ka ya wanda zai ci abinci jama'a mutum in yana so kullum kudin zai rika zama ya zama mai alkhairi mai kyauta amma ka zama manna ilmi alkhairi kullum kai koyewa kake gani kake waye ka ne yake tarawa to rana ɗaya Allah zai turo da wata asara ka rika mamaki mutum ya ce ma ya zuba miliyan goma ya rasa ina kai haka masu masu ɗan ɗan yahu ya suna wannan abin da aka ta shiga kirkiro suka rika rubtawa a ciki wata baiwa Allah a cikin ɗaliban mu wata ce mun malam ka taya na addu'a wallahi wajen miliyan ko biyar ko miliyan goma sai a zara nace Allah ya ƙara wallahi miji na ba bai sani ba nace da ta aka ki ba da dubu goma za a yi da'awa ba za ki bayar ba dubu goma kawai wallahi har yau mijin ka bai sani ba nace to ai ba ki da gaskiya a ciki dan tsakani da Allah abin jawo sun cinye kudin sai ba masallaci kika gina ba ba ma gida kika gina kika zuba yan haya ba amfani ki ba ba makaranta ba ba wasu marayu kika taimaka ba ba ma zuwa yadin su asibitin Aminu Kano ko wani asibiti duk ba daya kuma wallahi har yau sai ta gina zance har yau kace mun ta sai da sarka ta sai da kaza ta yi kaza sai ka rufa karimi wata addu'a zan mata wata irin addu'a zan mata anan Allah wata addu'a babu domin ganganci ganganci ne tsantsa so da haka ya kamata a kiyaye wanda yake so Allah ya tsare ma dukiya to ya rika bawa Allah rabbi ka rika alkai Allah zai sa ka mutu cikin rufin asiri har ka mutu bayan ka gama kayin tayi kai ka dade a duniya kuma sannan ɗayan ka samu abun gado Allah Allah ya baka lafiya ya kinsa ma ƴaƴanka ya shirya ba iyalinka sannan ga dukiyar ka ta amfani da ita ka je Saudi ya sanda ka ga dama ka dawo sannan kai komai sannan kuma Allah madaukakin sarki ya rufa ma asiri ka mutu cikin rufin asiri ƴaƴanka su samu na gado to da haka ya kamata jama'a mu sani ba wayan mu ne ke tara kuɗi ba ba shi wani ba wahalar mu ce take sa mu da inda wahala ce take sa a tara kuɗi ya ba wanda zai kai danda ko kudi ko ba ka wani ka je ka danda ko wani tun kan aize da shekarar sa 40 har yanzu yana kwari ko tun da da ko yake kai yau sai ka zo da kuma kana goma da zuwa ba amma ya samu shaguna yanzu to ba wa Allah bace ba dabara ka bace ganin dama ne na Allah to tunda ganin dama ne naka kai abin da yake so to wannan shine to shine Allah madaukakin sarki yake ga mana to kun ga matsalar karu ne kenan abin da ya faɗa Allah yake ba ma agna anhum ma kanu yaksibun abin da suka kasance suna tsoro da bai wadatar da su komai ba sai Allah yake ne
فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين Allah madaukakin sarki yake fa asabahum sayyi'atu ma kasabu mafiya munin abin da suka tsorurta yazo ya same su akwai wanda jarraba in ta zo wallahi Allah ne ya gaggauto mata wata azaba tun a duniya saboda wani abu da yi domin Allah baya sai kama shi da wannan abu a lahira sai gaggauto ma a duniya sai da yake fa asabahum sayyi'atu ma kasabu walladina zalamu waɗanda suka yi zalunci kuwa min haulai daga cikin waɗannan sai sibuhum sayyi'atu ma kasabu da sannu mafiyamuna abin da suka kasance suna tsorurta zai same su wa ma hum bi mu'jizin Allah ba ka ce sarki yake ko da dai ba za su iya gajiyar da Allah ba ba za su taɓa gajiyar da Allah ba wane mutum sai Allah yake ni أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر wane mutum إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah madaukakin sarki yace awalam ya awalam ya'lamu kin basu san cewa anna Allah lalle Allah madaukakin sarki ya butsur rizqa kun ji kalmar ko shi yake kin fida arziki liman ya sha'u ga wanda yake a yanzu yanzu yanzu da Allah ya ba burge kudi san sai yake ganin dama ne ganin dama ne to ba san da yanzu duk masu kudi ne a Najeriya nan kana bincikawa to kana zuba Allah ya fi san ubasan da kai a ce ma sai ka dubi imanin ka cewa a ce wato bayin sallah ne yake ga Allah ya so mutum ba ganin dama ne imani da musulunci shi Allah yake ba wanda yake so an gane ko yawwa to sai yake fitul rizqa liman yajau yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdiru sannan ya kunta tashi ga wanda ya ga dama sai a yabo mutum a gaban ka a gaban ku zai taso jikan jika ya zo ya kuɗi ganin dama Allah ne ya ga dama yawwa shine ai wa yaqdir ai wa yubayyin wa man qudira alayhi rizquhu ai wa man duyika alayhi rizquhu shine wato wa yaqdir na'am inna fi zalika laayat lalle cikin wannan akwai ayoyi li qaumin yu'minun ga wanda suka yi imani ai kaga su ne suke cewa wa qalu nanu aktaru amwalan wa aulada wa ma na'nu bi mu'addabin saboda Allah ya ba su kudi suka rika safafa cewa mun fi musulman ba mun fi su yawan yaya mun fi su yawan dukiya wa ma na'nu bi mu'addabin tunda Allah kuma ya ba mu dukiya ya ba mu yaya to kun ga mun je shi za ka ji yayan Allah ne aqidar kafirai cewa cewa na'nu abna'ullahi wa ahibba'u mu yayin Allah ne kuma masoyansa shi ne ce to Allah ba zai musu azaba ba shine wa bala al mu'azzabi to shine Allah madaukakin sarki yake inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle cikin wannan akwai ayoyi ga masu imani sai Allah yake ne
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله la hawla wala quwwata إن الله يغفر الذنوب جميعا illa billah إنه هو الغفور الرحيم Allah yake kul ga ya mutu ya ibadiyal ladina asrafu ya ku bayina alladina asrafu waɗanda suka wuce gona da iri suka yi israfi Allah ya ce kar ai zina suka yi kar ai jirka suka yi kar ai duwadi suka yi kar ai sata suka yi kar ai kar ai duk abubuwan da ya hana sai da suka yi sai Allah yake ce ne da su ya ibadiya har yanzu Allah yana kiran sa matsayin bayinsa alladina asrafu waɗanda suka wuce gona da iri ala anfusihim akan kawo kansu la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah Isa duk wanda ka gani a wuce ko iskancin ka ya kai domin Allah baya son azabtar da kai kwata kwata idan kai ne bi guda ɗaya zai ci a kyale ka ko za ka tuba amma da yayin kana yi zai ce ki sauri ku rubuta ma kana yi in sarki za a rubuta amma ne bi sai an jira sannan kuma alkhairin in kai ba ɗaya za a rubuta ba sai a linka ba amma zunubi guda ɗayan nan shi za a rubuta shine laqad dalla wa qadira wa khaba man jara wa ahadu ajratu duk wanda ya sake ɗaya ɗaya sa karin da ya gobe yasa ya zama tarjidin wato fadi ya kuri a istanci domin duk aikin ka guda ɗaya man ja'a bil hasanati falahu ajru amsalha duk aiki guda ɗaya sai an linka ba goma kai ko sai rige ganta kaje ta sa kullun sai sai wa Allah ne shi har sai da ɗaya ɗaya nan karin da ya gobe ya me yasa to kaji Allah da kansa la takna dunya rahmatillah bawon Allah shine amfanin wa'azi kullum bade yake dukkan mu ba malaiku bane da zara an faɗi laifin da kai ka san kana yi ni na san na yi to sai mu kokari mu gyara shine amfanin karatu da to kar ku yanke kauna da ramar Allah duk abin da kai a baya ko me yi idan ka duba Allah zai yaje ma inna la yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai biyu innahu huwa al-ghafurur rahim ku duba da ne kara aya sai ce shine al-ghafuru me gafara al-rahim kuma me shin kai kaga nan muna da abubuwa da yawa da zamu kawo anan ba da yake hadil ayatul karima wannan ayar da kuke gani ne girma wato da'awatul lijami'il wasat kira ne da dukkan masu sako min al-kafarati wa ghairihi kin kafire da wasu su ila tawajjuwa kowa ya zo tuba wal ina wati kowa ya dawo zuwa ga Allah wa ikbaran bi anna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kuma Allah yana bada labarin cewa yana ba gafarta zunubai dukan su liman taba min ha ga wanda ya tuba war da alha ya dawo gabar yi wa in kanat ma ma kanat biyon su wa in kasrat wa kanat mithl zabad bari ko da yawan su ya kai misalin kumfa koji wala yasi wa amlu adi ala gairi tauba amma ba ku sani idan mutum bai tuba ba ba zan san ayati ba لأن الشرك لا يجب ولا يغفر لمن لم يتوب منه domin ta shirka idan mutum ya zanto shirka yake yi to Allah ba zai yafe ma ba domin ta shirka ba a yafe ta sai ka dena Imam Bukhari yana da ruwaya daga Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda cewa anna nasan min ahli shirki kanu qatalu fa aktaru cewa mushrikai sun kashe sun yi shirka kuma sun karkashe mutane wa zanau sun yi zina fa aktaru zinan ba kai yawa don suwa tuta ake kafawa fa atau muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka je gurin annabi alaihi salatu wasallam suka ce ya rasulullah innal ladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hadan mun yadda abin da kake kira a kai abu ne mai kyau mun yadda amma fa wato wato law law tukbiruna anna lamma amilna kafara kafara da zaka ba mu labarin cewa duk aikin nan da muka yi akwai abin da zai iya shafe shi da mun musulunta يلا سوكد آية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا cewa ku sani cewa Allah yana karɓar tuba wanda la yad'una ma Allah ilahan akhar ba za hada Allah da wani wala yasluna an-nafsa allati harama Allah illa bil haqqi ba za kashe rai in ba wanda Allah yake a kashe ba wala yazununa kuma ba za zina to shi daga nan kace a shi kenan kaga banda mu banda mu domin muna zina muna kashe rai muna kaza to sai Allah ya saukar da kul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah sai ne da su ya ku bayina waɗanda suke yanke kauna suka huta gona da yi akan kawo kansu kada ku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai biyo innahu huwal ghafurur rahim kaga yanzu sai ku dawo lalle Allah ne gafara ne alrahim kuma mai jin kai tunda za ka nuna mun lokaci yayi ina ganin ya kamata mu tsaya tashi ne zuwa sai mu tsora akan sauran bayanan wannan aya kuma aya ce da take karwa kamar da Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon mudda Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sokun sa madaukaka musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya wannan damuna da muke ciki Allah madaukakin sarki ka takaita mana wahala muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen sa kyawawa da sokun sa madaukaka duk wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah mu da kusin sarki ta tsara muku lafiya ka ba su tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka bar mu da zaɓin kawunan mu Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga da maru ƴaƴanmu da ƴan uwanmu musulmi Allah ka dora su a hanya madidiciya Allah ka nuna mu da hanya madidiciya Allahumma amina fi awqatina wa aslih haymatana wa la tamulna waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqa wa tabi'a al ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين